بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشرن دبقي قوة شدة شكرة تدبو ديد دري هدو دا أربعين ديدي واندي داشي دا هدو قوة أكو شكرة تدبو بيو دقوم شاترة ألسافن توراوة muna darasi na biyar aya ta ashirin da tara a cikin wannan sura mai albarka suratu taha wanda muke gabatar da wannan karatu a wannan masallaci mai tarin albarka na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala da yake sabuwar gandu idan za ku iya tunawa muna magana ne akan isa annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da Allah ya ce da shi izhab ila fir'auna innahu tagha qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri ara makaranta daga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا
النبي موسى عليه الصلاة والسلام كما يدى الله يبام الأباري yake cewa bayan Allah ya umarce shi ya tafi wajen Fir'auna a Tariya babban mai girman kai kuma azzalimi to saboda yanayi irin na fir'auna ba a zuwa wurinsa sai da kyamtsi da shiri saboda jabberancinsa da nuna isarsa da halakar da mutane da yake kuma Allah da kansa ya ce izhab ila fir'auna innahu tagha tafi wurin fir'auna saboda yayi daga'i me daga'i yayi girman kai baga wa tajawaza al-hadda ya wuce gona da iri kuma ya raya cewa shi Allah ne shine mutum na farko da ya fara cewa shi Allah ne ana rabbukumul a'la to anan ne anan Musa ya nemi taimako daga ubangijinsa yace to ya ubangiji tunda ka tura ni wurin gurin Fir'auna rabbi shrah li sadri ina roƙonka ya Allah ka buɗe min ƙirjina shine israhli sadri wasi'li sadri kenan ka buɗe min ƙirjina bi nuril imani wan nubuwa da haske ne imani da annabta wa yassirli amri kuma ka sauƙaƙe min al'amarina abinda ake nufi ka sauƙaƙe min abinda duk ka umarce ni na yi ka sa na yi shi cikin sauƙi idan baka sauƙaƙa min ba zan sha wahala kuma ba zan iya ɗaukan nauyin da ka ɗora min ba na wannan manzanci waje alli waziran min ahli kuma ya Allah ka sanya min waziri in an ce waziri mai taimako ma'ana wanda zai taimaka min kalmar alwazir daga almuwazara ne almuwazara a larabci tana nufin almu'awana mana ka bani wanda zai taimaka mu shi yasa laraba suke cewa wazartu fulanan muwazaratan yani a'anahu ala amrihi ka bani waziri ka bani mai taimako cikin ‘yan uwana, iyalina, sai ya faɗi sunansa shi ne haruna akhi, ya ce haruna ɗan uwana, ushdud bihi azri, ya Ubangiji wato ka ƙarfafe ni da shi, ka ƙarfafe ni da shi, mana ka sanya shi ya zamanto, wato mai ƙarfafa mun gwiwa, shi wannan alwaziru wal mu'inu mai taimako ɗan uwansa haruna. ka ƙarfafe ni da shi ka sa in samu ƙarfin gwiwa na cinkara wannan babban azzalimi shi ne fir'aun kuma ka sanya shi ya zama ɗan uwana wajen isar da manzancinka shi ne wa ashirku fi amri ka sanya shi mu yi tarayya da shi a cikin al'amarina wato tablighu da'wa wajen isar da da'awa wa tablighur risala da isar da manzanci hatta nu'addiha ala wajhil akmal idan ka hada ni da shi wannan shine zai samu isar da wannan sako a fuska cikakkiya saboda annabi Musa malamai suka ce ya Allah wato annabi Musa ya san cewa yana da wata dabi'a da yana da bukatar wani ya taimake shi an ce mutum ne mai saurin fusata kuma a cikin saƙon Allah ya faɗa ya ce ku je can gaba za mu karanta ku je gurin fir'auna faƙula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha to annabi Musa yana da hiddatu taba ake cewa yana da kuma sur'atul infial yanzu yanzu nan an bata masa rai sai i fusata haka yake to shi yasa yace Allah ya hada shi da dan uwansa Haruna shi kuma yana da dan sanyin sha'ani ta yadda in Musa ɗin ya yi sama shi kuma Haruna zai ce mai ya yi ƙasa ya zo kusa da shi ya rinka neman shawararsa a cikin wannan al'amari na isar da dawa isar da saƙon Allah ta baraka wa ta'ala annabi Abdullahi dan Abbas ya faɗa kamar yadda muka faɗa a satin da ya wuce yace annabi Musa cewa ya Allah ka sanya Haruna ya zama annabi dan ya ce maka kai nusabbihaka kaseera mun ci ambatanka muna tasbihinka muna tsarkake ka da yawa wa nadhkuraka mu ambace ka mu kiraye ka ya Allah kafira dan Allah yana so a mai tasbihi Allah yana so a masa zikiri a rinka ambatansa innaka kunta bina basira lalle Allah kai ka kasance mai ganin mu ne akan dukkan abin da muke aikatawa ya ilahi ka amsa wannan addu'a tawa ka bude min kirjina ka karfafe ni da dan uwana Haruna wannan zai taimaka mana mu ta maka tasbihi da mai yawa mu ta ambatanka mai yawa lallai ba za ka gushe ba baka gushe ba ba za ka gushe ba ya Allah kana kallon mu la yakfa alayka shay'un min amrina babu wani abin da yake buya gare ka cikin lamarin mu ya ubangiji tabaraka wata'ala akan lamarin dukkan halittu gabaki daya antal muttali'u ala halina wa ala dha'fina kai ne mai tsinkaye mai duba halinmu da kuma rauninmu wa antal alimu bi hajatina kuma Allah kai ne masani akan bukatunmu ya Allah muna neman agajinka ilaika wa ila aunika wa riayatika muna neman tallafinka muna neman agajinka muna neman kulawarka gare mu da waɗannan addu'o'i na ƙanƙan da kai da tsoron Allah da nuna gajiyawa annabi Musa ya rufe zancensa sai kuma Allah ya ce mai qala qad utita su'laka ya Musa wa laqad mananna 'alayka marratan ukhra shikenan yanzu ba yayi addu'a ba to sai Allah ya ce qala qad utita su'laka ya Musa qala Allah sai ya ce qad haqiqa utita su'laka an baka su'laka kamar su'alaka abinda ka tambaya tambayoyin da kai roƙon da kai addu'o'in da kai tai mun karba mun baka wannan hikaya ce Allah tabaraka wata'ala yake bamu dangane da irin tadarru'i da kankan da kai da shi annabi Musa yayi wajen yin addu'a ku lura da uslubin da yayi na addu'a ya kankan da kansa yana faɗin kalma ɗaya bayan ɗaya to sai Allah ya karɓo ta su'laka su'laka yana nufin al-mas'ul abinda ka tambaya kaman al'akil da al-ma'kul abinda aka ci utita daga ita ne kalmar ita'u a larabci wato abinda take nufi abinda ka roƙa to sai aka baka shi ya roƙi Allah ya bashi waɗannan buƙatu to an bashi gabaki ɗaya Allah ta'ala ya ce wa Musa addu'o'in da kai ajabna du'a'aka ya Musa mun karɓi addu'o'inka wa ataina kama sa'altana iyyahu shine utita su'laka a ataina ka utita kamar mun baka an baka utita da utita da utita duk ma'ana guda an baka abin da ka roƙa wala qad mananna alayka marratan ukhra haqiqa mun yi baiwa gare ka Allah yana tunatar da annabi Musa ni'imomin da yayi masa kada ya gajiya kada ya muna zato ga ubangiji tabaraka wataala ya ƙara sabati da siƙa tabbatuwa da amintuwa ga Allah bi wa'adillahi tabaraka wataala yace haƙiƙa mun yi maka baiwa marratan ukhra wani karo mun yi maka baiwa da yawa zai gaggaya mana baiwoyin da yayi ubangiji wato ubangiji yayi masa wato kafin wannan abin da ka tambaya ai mun maka baiwa shine walaqad mananna alayka marratan ukhra kafin wannan tambayoyi da zaka yi mana ko kafin wannan tambayoyi da kai mana ai mun yi maka baiwa mun baka kulawar mu kafin ka roki mu abin da ka roka yanzu to shine Allah zai yi mana bayani cikin baiwa baiwa baiwa da yawa annabi Musa me yace mana in auhayna ila ummika ma yuha أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ممتاز الله تبارك وتعالى mana bayani sai mu saurari baiwa baiwa da yawa da yawa annabinsa annabi Musa na'am Allah ya cancanta idan yayi maka abu ya faɗa Allah ya cancanta ya maka gori idan an bace shi da sunan gori dan shine mai bayarwa shine mai hanawa tabaraka wa ta'ala yace iz auhayna ila ummika ma yuha farkon baiwa da muka yi maka lokacin da muka yi wahayi zuwa mahaifiyarka abinda muka yi mata wahayi wannan wahayi din ilhama ne ake ce shi tunda ba annabiya bace ba aka kimtsa mata a cikin ranta al-iha'u anan ana nufin al-i'lamu fi khafa' ihaullahi ta'ala ila ummi Musa malaman tafsiri suka ce kana an tariqil ilham wahayin ilhama ne ko kuma tabbaci Allah ya nuna mata imam azamashari a cikin kashaf tafsirinsa yace alwahyu ila ummi Musa imma an yakuna ala lisani nabiyin fi waqtiha wahayin da aka yi wa mahaifiyar annabi Musa, ko dai a harshen annabin da yake a zamaninta ne, game da Allah ya ce, Waiz auhaitu ilal hawariyina an aminu bi, kaga al hawariyina ai ba su directly Allah ya yi wahayin ba, a annabin zamanin su ne, ya yi wahayin, ya yi musu bayani. Ko kuma abu na biyu, ya aiko mata da manzo mala'ika manzo ɗan aike, amma fa ba wai ya aiko mata shi ne a sifar ita annabiya ba ce don babu annabiya mace. Irin kamar yadda aka aiko wa na Maryam mala'ika, kaga ai bai mai da ita annabiya ba ko? To irin wannan wahayi da aka yi wa na Maryam shi ne irin wahayin da aka yi wa nana wato mahaifar annabi Musa alaihi salatu wasalam da ba a faɗi sunanta ba. Kenan kaga wahayin a wannan fasara ta biyu kenan an aiko mata da wani mala'ika ya gaya mata ko kuma abu na uku a gaya mata shi ta hanyar bacci sai ta faɗaka kamar yadda Allah ya ce wa auha rabbuka ila nahli an gane ko an takhidi min aljibali buyuta ko kuma um, Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da ita ne ta hanyar wannan ilhama da ake faɗa ya kimtsa mata a ranta ta ji cewa ga yadda za ta yi. To za a gaya mana meye ya faru, mana da, da Allah maɗaukakin sarki ya mata wannan wahayi na ilhama, me yasa ta ta yi? da Allah madaukakin sarki ya kimtsa mata a cikin ranta me yace me yace me ma'ana me yasa ta tai kuma wani gata ya mata Allah ya ce walaqad mananna alayka ya Musa marratan ukhra na'am a lokacin da muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka da irin abin da muka yi wahayi gare ta na al'amari mai girma menene wannan yana da alaƙa da kubutar da kai da Allah ya yi tun kana ɗan ƙaramin yaro daga hannun fir'auna. Kalmar ma yuha ɗin da littazim ne wa tahwil kamar malamai yadda malamai suke faɗa. Fa auha ila abdihi ma auha. To me Allah ya ce wahayin da Allah ya yi wa mahaifiyar annabi Musa wai ana so a nuna masa tun yana ɗan yaro bai kai wannan lokacin ba ma an taimaka masa kafin wannan tambayoyi da zai yi me Allah ya ce wa mahaifiyarsa an qadfihi fi tabut faqdfihi fi al-yam falyulqihi al-yam bi sahil ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lahu وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني
sai Allah ya ce da ita ta hanyar wannan wahayi da na muku na ilhama ko ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da malaman tafsir suka faɗa an iqri fihi fi tabuti ke mahaifiyar annabi Musa ki jefa wannan yaro a cikin akwati shine aniqidhi fihi fi tabut kalmar aniqidhi fihi wato ana nufin alwad'u ba jifa ake nufi ba duk da cewa alqazfu a larabci yana nufin jifa amma anan an yi amfani da kalmar ki jefa shi amma ana nufin ki sanya shi dan ba wullar da shi Allah ya ce ai ba alwad'u kenan a niƙizi fihi fi tabut ki sanya shi a cikin akwati faqdi fihi fil yammi ina so ku lura akwai wasu lamirai a niƙizi fihi fi tabuti faqdi fihi fil yammi sai ki jefa shi a cikin kogi shine al-yammu al-yammu al-bahr shine kogin Nil na Masar wanda har yanzu kogin nan yana har yanzu kana son ziyara zaka je ka gani ruwan Nil har yanzu akwai bangaren a Masar at-tabut daidai yake da as-sunduk as-sunduk akwati box wato a lokacin akaran kalla da aka haifa annabi Musa lokaci ne da duk da namiji idan aka haife shi fir'auna yanka shi yake kashe shi yake dan boka sun gaya masa cewa za a haifi wani wanda mulkin ka mulkin ka zai kare ne a hannunsa shine sanadiyar raba ka da mulki malam ka ji san mulki saboda tsabar san mulki masu mulki san mulki yace duk wanda aka haifa ɗa namiji a kashe shi ɗazu-ɗazun nan wallahi tallahi wani yake kira da yake gaya mu wani ɗan siyasa ya ce malam wallahi wallahi mutanen mu ba sa tsoron Allah yan siyasa ya ce mana ana ta mitin a ƙasar nan ana neman halakar da wasu saboda wannan kujerun da ake nema ana ta mitin mugun nufi a karewa ne a ji a illatawa ne a koyewa ne a yankawa ne a yi kaza a tura a yi wa wani rashin mutunci ya ce wallahi malam ba addini wallahi tallahi da azutun nan hankalinsa a tashi yake kira na yake gaya na ce ba komai lokaci ne ba komai gaskiya ne ba za a daina faɗanta ba ba za a daina faɗanta ba jimitin a yi kaza wani ya takura wani ya matsa wani ya yi kaza wani malamai sun yi kaza sun yi kaza wani ana jimitin gani suke malaman suke hana kujerar Allah shi ke hana kujerar shi ke ba da ita shi ke hana ta malami iyakacin sai bayani kurum ya ce Allah ya ce annabi ya ce ka kashe shi ka kashe shi da zai mutu ba sai kwanansa ya tsare in ka kashe shi ka taimake shi ka rage masa zunubi ka kwashe mai zunubi kuma shi ka sa yayi shahada da ya mutu a banza akan gadansa ko sauro ya kashe shi ko ciwon zuga ya kashe shi ko ulcer ta kashe shi ba gwanda wani ya kashe shi kuma dan wani ya kashe wani shi sai ya tabbata kan mulkin shekara hudu mu shekara hudu ma gani muke ta kare wallahi to haka suke tun a wancan lokacin fir'auna ya ce tab mulki na ina so ku gane karatun nan saboda kada a raba shi da mulkin sa boka sun gaya masa ga wani wanda zai zo shine sandiyar raba ka da mulki yace duk wanda aka haifa a yanka shi aka aka ta kashewa aka ta kashewa sai kuma aka zo aka ba shawara aka ce to ba in kai ta kashe mazan nan kuma masu maka hidima masu ɗiban maka ruwa masu tono maka rami masu ɗiban ƙasa masu maka gini masu maka kaza maza ne zai zama gaba ɗaya ƙasar mata ne dabarar da za ka yi sai ka rinka bari shekara ɗaya an haifi maza duk a yayyanka su a kashe shekara ta gaba an haifa a ƙyale su haka ake ana rotation ana ana rotation ka ji ba kai ashe mazan suna da amfani su ma malaman ashe suna da amfani alƙalla in gari yayi rububibu a ce malamai ku hudu ba ku ce a kwanta a zauna lafiya a kwantar da hankali kawai sai aka zo aka haifi annabi Musa a wannan shekara shi annabi Haruna an ce an haife shi a shekarar da aka ce a bari shi kuma annabi Musa aka haife shi a shekarar da ake yanka to da Allah ya so ya tabbatar da shi ya zo din kuma sai ya kawar da mulkin Fir'auna to shine sai aka ce Allah ya yi mata wahayi shine iz auhayna ila ummika ma yuha to kaga annabi ya gane wahayi ne na ilham aka kimtsa mata an yaqdi fihi fi tabut ki sanya shi a cikin akwati faqdi fihi fil yammi ki jefa akwatin a cikin ruwa akwati ne aka sa shi ta lullube ta sa shi ta gyara kawai sai ta saki akwatin a cikin ruwa Allah ya rike akwatin ya hana shi nutsewa ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجائلوه من المرسلين الله ce karki bi tsoro karki bi tsoro karki bakin ciki ko ba ka bane zamu dawo miki da shi zamu sanya cikin manzanni wa awhayna ila ummi musa an ardi ko fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi irin wannan aya ce wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin ta ɗauke shi ta jefa shi a cikin akwati ta jefa akwatin a cikin ruwa falyulqi al-yammu bis-sahili ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah wannan ruwa zai jefar da wannan akwati a gefe shine bisahil ina irin ruwa ya dauko abu ko itace ba yana mai da shi gefe ba ko itace ko kara ko wani abu da ya dauko haka bisahil inda ruwa yake aje a bakin ruwa shine as-sahil falyulqihi al-yammu bis-sahili wannan ruwan zai jefar da wannan akwatin a bakin kogi ya khudhu aduwwun li wa aduwwun la to kuwa maƙiyina inji Allah Fir'auna kenan shine maƙiyin Allah wa aduwwun lahu kuma maƙiyin Annabi Musa din shi zai zo dauki wannan wato akwatin abun mamaki can Allah tabaraka wa ta'ala yace wa wahayna ila ummi musa an ardi'i fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin sai yace فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا yaya aka yi ta ɗauke shi ta jefa shi a cikin akwati ga ta nan ta sa shi a cikin ruwa kogi maliya aka ce a riwaya fir'auna yana kan gadon mulkinsa kan gadon sarautarsa yana can sai ya hango wani akwati ruwa yana ta tahowa da shi yana ta tahowa da shi yana ta tahowa da shi yana ta tahowa da shi sai ya ce wa yaran su kuje ku ga mu ga wata babbar tsuntuwa nan menene wannan kar ka manta fa kashe mutane ne ashe da ne aka haifa a ƙasarsa aka yi wata dabara aka jefa shi gashi nan zai zo ya tsinci ɗan kuma abin iko na Allah zai ciyar da ɗan ya shayar da shi annabi Musa da kuke gani a gidan Fir'auna ya girma a gidan Fir'auna yace alam nurabbika fina walidan wala bista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin qala fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين yace sai ga yaran fir'auna faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa azana suka ɗauke shi suka tsince shi wato ban sani ba ko kuna gane ƙudurar Allah a cikin wannan abu shi fa lamarin Allah lamarin ubangiji sallama masa ake sai sa duk wanda yake da alfahari yake cika baki wallahi tallahi tun a rayuwarsa sai ya ga kaskanci da tozarta gaskiya maganar nan take babu gudu babu ja da baya yanzu ka duba shiri ake yi don a hana annabi Musa mulki, a yaƙe shi, amma sai Allah da ya so mulkinsa sai ya tashi annabi Musan a gidan Fir'auna, ya ciyar da shi tuwonsa, ya shayar da shi ruwansa, ya ajiye shi kamar ɗansa. Ashe daga baya kuma annabi Musa zai zo ya fafata da shi da Fir'auna. so sai kana duba can kana tunanin nan kana can kana can kana can sai kuma Allah ya bullo maka da wani wurin kuma ka rasa inda zaka sa kanka haka lamarin Allah yake wallahi wato ba abu mai dadi irin kai imani da Allah ka zama mai addini kai ka zama ba ma guje idan ka zama kana da addini kana da tunani mai kyau ka fawwala al'amarin ka ga Allah to shine zaka samu kulawar ubangiji dare da rana to shikenan ya khudhu aduwwul li wa aduwwullah sai gashi an zo an tsinci annabi Musa, an ɗauke shi ɗungurungum aka kai wa Fir'auna. To, ku ɗan yi mana haƙuri kaɗan da Allah, bari mu koma cikin suratul ƙasas aka makalla. Cikakkiyar ƙisan nan ɗan taɓa mana kaɗan aka yi sai aka wuce. don ana ba da labari ne akan baiwar da Allah ya masa ko to da da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa auhayna ila ummi Musa ina yace yawa karanta mana mu wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين نعم وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون نعم وأصبح فؤاد أم موسى فارغا نعم إن كادت لتبدي به لولا أغربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه نعم فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون Allah tabaraka wa ta'ala a takaice nan gurin da yace mun yi wahayi wa mahaifiyarka muka ce ki jefa shi a cikin akwati kuma ki jefa wannan akwati a cikin ruwa ruwan nan zai je ya jefar da shi a gefen wato gaɓar ruwan sai kuma ya mana bayani a wani wuri sai gashi an zo an tsince shi to da aka tsince shi abin da ya faru shine su waye suka tsince shi Allah ya ce alu fir'auna ne iyalan gidan fir'auna tunda suka tsince shi gurin wa za su kai shi suka kai shi gurin fir'auna Allah ya ce a ban sani ba wannan abin tsuntuwan zai zama aduwi ne gare su kuma abin damuwa ne a gare su kamar maciji ne ka je kara ko ka je itace ka ɗebo da maciji ka ɗauko shi a ka ka yi wani kwansa daga daji ka kawo shi gida ya sassare ka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lallai fir'auna da hamana da rundunoninsu sun kasance masu kuskure su san mulki da sarauta da zalunci a bayan ƙasa malam ga yaro an kawo shi ana buɗe shi a cikin akwatin nan suka gan shi lafiyayyen yaro mai kyau mata fir'auna tana kallonsa tana ganinsa kawai kafin fir'auna fa yi magana wa qalat timra'atu fir'auna qurratu aynin li walad kai wannan yaron hasken raina farin raina jin daɗi na da ni da kai ya fir'auna mun samu yaro la taqtuluhu kar ku kashe yaron nan kaga kenan a lokacin ana kashe mutane ne in an ga ɗa namiji kashewa ake saboda kar a yi annabi Musa saboda kar ya zo ya mulki kaga ashe ba mamaki mai neman mulki don ya kashe wani laysa bi gharib mai fir'auna mulkin sa yake so ya dawoma baya so a taba masa saboda ka yi hankali la taqtuluhu kada ku kashe shi wai kar a kashe waye ku gane wannan ashe mutanen kirki masu kira zuwa ga hanyar Allah ba mamaki in an yi kulle-kulle an kashe su ya ka duba annan Musa tana yana jariri fa an kai farmakin a kashe shi waye yace kar a kashe shi matar Fir'auna ita ta fara cewa kar a kashe shi yanzu ina mahaifiyar ita kan ta yi shahada ta haifi da ta sa shi akwati ta jefa shi a ruwa ta jira kaddarar ubangiji tace asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wataƙila wannan zai mana amfani ai ku ƙware zai muku amfani au nattakhidahu walada ko mu rike shi da mata fir'aun ta ce mu rike shi dan mu wannan yaro abun tsuntuwa Allah ya ce wa hum la yash'urun ba sani ba ashe Allah ya ji yadda mahaifiyar annabi Musa fa aswa asbaha fuadu ummi Musa farigha in kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna min almu'minin ta ji daɗi a ranta hankalin ta kwanta yau ta ji ana cewa kar a kashe ɗanta wannan yake nunawa ana faɗa kamar yadda malamai suke faɗa mace da ɗanta sai Allah kwar ai kwarai da gaske yaro zai yi laifi a gida uba ya zo yana duka yana duka kaga dai shi ma ɗansa ne malam tun uwan nan tana haƙuri tana haƙuri guf sai ga ta tashi ta yi mana ta sulke shi saboda kada a hallaka mata shi uwa tana son ɗa ta ji daɗi hankalinta ya kwanta saura kaɗan ta bayyana farin cikinta ma da za a iya gane wannan ɗan ma nata ne Allah ya rike zuciya shine ayar laula an rabatna ala qalbiha to har aka zo to ya za a yi da shi ya za a yi wajen shayar da shi aka nemi wa zai shayar da shi alhamdulillah cikin taimakon Allah aka ce aje a nemo matar da za ta shayar da shi kai Allah ya sauke aka je aka nemo shi aka nemo mai shayarwa kuma aka mai da shi gurin mahaifiyarsa ita ce mai shayarwa shine Allah ya ce wa harramna alayhi al-maradi'a min qablu fa qalat hal adullukum ala ahli baytin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun akai ta tattaunawa waye zai shayar da shi wa zai shayar da shi kawai sai aka ce to a nemi mu shayar da shi Allah ce faradadnahu ila ummihi wannan uwar da ta dauke shi ta jefa shi a cikin akwati ta tawakkali da Allah sai gashi an dawo da shi gurin mahaifiyar ba a sani ba ita ku ta san ɗanta ne ya ya kama nonon kowa ya kama nononta Allah ya ce kai ta karra ainuha wala tahzan dan ranta ya ji sanyi ta ji daɗi kada ta yi bakin ciki wali ta'lama anna wa'da Allah haqqa kuma dan ta san cewa alƙawarin Allah gaskiya ne ba ɗazu ya gaya mata cewa ki jefa shi zamu dawo miki da shi ba zamu tsare miki shi zamu masa kaza ba kuma hakan Allah ya mata wa'adallahi haq ne alƙawarin Allah gaskiya ne ya jama'a alƙawarin Allah gaskiya ne Allah ya ce ud'uni astajib lakum ku roƙe ni zan amsa muku innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin waɗanda suke girman kai ba sa kira na ba sa roƙona ba sa bauta mun za su shiga wutar jahannama suna kaskantattu wallahi duk abin da ya dame ku ku gaya wa Allah za ku ga biyan bukata Allah ne amsa addu'a ne wallahi hakan aka yi sai ce amma walakin na aksarahum la ya'lamu da yawa yawa daga cikin su ba sani ba to kun ji wannan baiwar kun ji wannan baiwar to sai Allah ya sake cewa wa alqaitu alayka mahabbatan minni وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ممتاز الله يتشي ga wata baiwar kuma wa alqaitu alayka mahabbatan minni kuma na sanya maka soyayya daga gare ni kamar yaya Allah ya ce na sanya maka soyayya ta musamman mahabbatan azimatan ka'inatan minni soyayya mai girma daga gare ni ba daga wani na ba kamar yaya Allah ya shuka soyayyar wato annabi Musa a zukatan mutane a lokacinsa aka ce fa kullu man ra'aka ahabbaka duk wanda ya ga annabi Musa wallahi sai ya so shi sai dai kiyayya ta kafirci kurum yana cikin mutanen da Allah ya sa ake son su kaga wannan muhabba din Allah ya sa a kaunace ka wallahi baiwa ce Allah ya sa a soka baiwa ce idan Allah ya jefa kiyayyanka a cikin zukatan mutane kuma ba daɗi duk abin da zaka yi sai a gaji ba a san ka Allah kiyaye to kaga wannan ai baiwa ce Allah yana ta lissafo baiwar wa alqaitu alayka mahabbatan minni walitusna'a ala aini sannan kuma mun yi maka wata baiwar da za a rene ka akan kulawa na akan ido na inji Allah wannan renan da Allah ya jefa cikin wannan yanayi ya ba shi kulawa ta musamman wajen renansa har da aka yi competition wa za a bawa ta shayar da shi Imam al-Bagawi yace walitusna ala aini waliturabba bimar'aya wa manzari za a tarbiyance ka za a rene ka a kan idona in ji Allah shine al'aini kuma hakan Allah ya yi Allah ya wahayi abin da ya wahayi ga mahaifiyarsa sannan kuma Allah ya kawo shi wajen shayar da shi Allah ya sa a kula da shi kula ta musamman cikin ashafaka تحت رعايته تبارك وتعالى وعنايته تبارك وتعالى كركشن كلاوان الله كما akan ganin Allah tabaraka wa ta'ala kuma haka din ya faru ga annabi Musa alaihi salatu wassalam malaman tafsiri suka ce ya rayu cikin yarintarsa wato a ƙarƙashin ko a gidan Fir'auna Fir'aunan nan makiyin Allah ne akwai abun tsoro kwarai da gaske mutum masoyin Allah yana ƙarƙashin makiyin Allah to nan ne za ku ga cewa lallai walitus na'a ala aini din ta tabbata ka duba Allah ya ɗauki annan Musa ya sa shi a gidan shi annan Musa waliyin Allah ne amma ya sa shi ya rayu a gidan makiyin Allah kuma ya samu kulawa amma duk da haka Fir'auna bai isa ya cutar da shi ba wallahi aka ce ya kafa wa annabi Musa ido gani ma irin na zara ido ma har ya gama yarintarsa bai isa wa annabi Musa ba kwarjini yake mutum yana rarrafe saboda me li'anna ayna Allah tabaaraka wa ta'ala kanat tar'a saboda idan Allah yake kula da shi idan ubangiji da ya dace da shi yake kula da shi kariyar Allah ita take tattare da shi ta hana fir'auna ya damƙe shi ya wulakanta shi kai yanzu fir'auna da ya san wannan wannan shine Musa shi ne zai zo ya yaƙe shi shi ne fa halakarsa kun manta za mu zo mu karanta wanda ta dalilin annan Musa Fir'auna ya halaka ba fita yayi ya bi shi ba ya je yadda ki sandansa da yadda yadda kice ko da sandansa teku ta bude masa ya samu hanya Fir'auna ya bi shi yana zuwa tsakiya Allah ya ce ruwa dawo shi annabi Musa nan shine sababin halakar Fir'auna to kaida ya san shine yaya abun mamaki shine abin da larabawa suke cewa wai san min kalbaka ya akula ka bawa karanka nama da kashi ya ci ya more ya koshi wata ran kana kwance da daddare zai cinye ka kuma wannan yana nuna mana akar makalla wato ita duniya da kake ganin ta wallahi ba ayi wa Allah wayo duk yanda ka danne wani baka son wani sai ga Allah yana ta daga shi a lokacin da za ka yi ta faɗa da shi kai ta faɗa da shi kai ta faɗa da shi kai ta faɗa da shi sai ga lokacin Allah ya ɗaga shi bari mu ɗan sauka kaɗan ku ji ko da ke mu ci gaba malam ku lura da kyau akwai mutanen da za ku ga wallahi an sa musu kafan zuƙa ba a san su ana faɗa da su ana yaƙar su ana bala'i a kansu an yi ƙulle-ƙulle an yi shirye-shirye an haɗo can an hargitsa can an kashe kuɗi da na cikin gida da na ƙasar waje an gayyato menene duk an yi kaza-kaza a kan wani rai guda ɗaya wallahi an yi tsafi an tona an zuba an hura wuta an kashe an je an dawo an zuba guba an yi mene duba la'i an yi a kan rai guda ɗaya amma da Allah ya ce shi ne kuma dole dai shi ne ya za a yi shi ko ba haka bane ba sai gashi abokanan gaban gaba ɗaya don zubar da su suna kallon bakin ciki a duniya kafin su je lahira saboda me san zuciya san zuciya mutane su fito su ta yaƙi akan ƙarya kuma ɗaya bayan ɗaya sai Allah ya kwantar da mutum. Allah fa yana karban addu'a, ko kun yadda Allah baya karban addu'a? Yana karban addu'a, udu'uni astajib lakum ku roƙe ni zan amsa muku, wallahi, tallahi Allah yana karban addu'a, ya Allah muna neman kulawarka, muna neman tallafinka, Allah ba mu da kuɗi, Allah ba mu da kaza, ba mu da mulki, ba mu da sarauta, ba mu da kaza amma muna da hannaye na Allahumma Allahumma Allahumma Allahumma Allahumma Allahumma Allahumma duk wanda kuma yake ganin zai ja da Allah ko zai ja da addu'a ko zai ja da roƙon Allah bayin Allah miskinai talakawa to bismillah gashi ga duniya gashi ga ta ya buga ya gani in zai iya kai labari ku daina yaudarar kanku ku daina ɓata kanku lokaci kuna da lokacin tuba wallahi ku maza maza ku tuba kada girman kai ya dauke ku ku nuna gajiyawar ku ga Allah ku ga taimakon Allah kun gane jawabin wa alqaitu alayka mahabbatan minni yace na jefa maka mahabba idan Allah yana son ka sai ya sa ai ta kaunarka ya zo a cikin hadisi ingantacce manzon Allah yake cewa duk wanda Allah yake son sa to Allah yana gaya wa mala'iku a sama yace wane dan wane jikan wane ina son sa ku so shi bayan wannan sai mala'iku su gaya wa junansu cewa Allah yana son wane ku so shi wannan mutumin ba dan kuɗinsa ba ba dan matsayinsa ba ba dan mulkinsa ba ba dan yana ba mutane kaza ba a'a haka kawai sai kaga mutane suna son shi kuma Allah yakan dauki daidai ku mutane kaga ya sa musu wannan yanzu manzon Allah kuɗi yake bayarwa yake son sa ba kuɗi yake bayarwa ba amma yana bada abin da ya fi kuɗi ina fatan kana fahimta mulki ne da sarauta da shi da jiniya da waye da shi la riga ma ta kirki mai tsada ma ba da ita alaihi salatu wassalam amma ana son sa ana kaunarsa ba ga nan Musa ba anan Allah ce wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna ala aini to haka in Allah ya ga dama ya sa son ka da kaunarka sai ga ana son ka ana kaunarka wani kuma sai ga Allah ya sanya kiyayyarsa jinin sa ba a son sa ba a so ba a so amma sai yayi saboda bala'i da maita ba a so Allah bai rubuta a so ba kuma Allah ne ke sa a so din haka kurin yaro karami ma da bai san me ake ba sai ya ji baya so haka Allah yake sha'anin sa mu je akar maka Allah
إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى الله مدوكين سركي ya ci gaba da bayani har yanzu ba bai wanda ya masa yake ta faɗa mana. an jefa shi a cikin akwati kuma ga abin da ya faru sannan Allah ya sanya sansa a gare shi sannan kuma ya sanya tarbiyyantarsa da renansa a ƙarƙashin kulawarsa. Ya ce, Ka tuna iz tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfulu ka tuna lokacin da ‘yar uwarka take tafiya tana cewa kuna so in nuna muku waye zai kula da wannan yaro wannan ita ce alminnatul rabi'a baiwa ta hudu da ubangiji tabaraka wata'ala yau anan Musa ‘yar uwarsa ‘yar uwarsa ukhtuka ita take yawon tambayan ko in nuna muku wa zai kula da wannan yaron? Bayan Fir'auna ya tsince shi, an kawo masa shi kenan. Ana so a shayar da shi, tunda matar Fir'auna ba ita za ta shayar da shi ba. Sai ga ‘yar uwarsa’ bayan mahaifiyar annabi Musa ta tura ita ‘yar uwar annabi Musa ɗin yarsa, ta ce, Je ki jiyo min labarin ɗan nan, jiyo min labarin yaron nan yana ina ne, me ake ciki? Masu riwaya suka ce, ce yawo a garin Masar, Misra, hanyoyi da tituka, tunda a Misra ne abin ya faru, ce ta zagayawa, ce ta zagayawa. can sai ta jiyo ai ga wani yaro nan a gidan fir'auna an yi an yi a bashi nono ya sha tun matar da aka kawo masa ta miƙa mamar maman nata ya kama sai yaron sai ki kama shi annan musa kenan ana cikin wannan yanayi sai ga wuf Allah ya kawo ƴar uwar annabi Musa din ta shigo gidan Fir'auna da ta ga yaro kan duk an jera masa mata masu ba da nono yaro ya ke karɓa kaga Allah yana so ya tabbatar da wancan alƙawari din na mayar da shi wurin mahaifiyarsa kenan sai take ba wa fir'auna da matar fir'auna da mutanen gidan fir'auna shawara hal adullukum ala man yakfulu kuna so in ba ku shawara in nuna muku waye zai ɗauki wannan yaron kuma in an ba shi ta zai sha? Ala turiduna an urshidakum ila imra'atin yaqbalu hadha at-tifl ar-rada'ata minha wa tahfazuhu wa tar'ahu in hada ku da matar da za ta kiyaye muku shi ta kula da shi sosai suka ce eh eh eh sai Allah ya faraja'naka ila ummika a lokacin sai muka mai da kai zuwa mahaifiyarka ka tuna wannan baiwa ya kai Musa kai aka ba ta aka ce gashi ta karbi yaro abun mamaki ta dauke shi sai ta mai da shi gurin tsohuwar da ta jefa shi a cikin akwatin nan ta ce karbi kayan ki ci gaba da shayar da shi kuma za a biya ki Allah Allah kai ta karra ainuha wala tahzan ta samu sanyin rai kar ta ji bakin ciki da bacin rai kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul qasas abin da ake nufi ta gaya wa fir'auna kuma fir'auna ya karɓi zancenta shi kenan aka miƙa wa yaro miƙa yaro ga mahaifiyarsa kar ka tona yadda zuciyar mata mahaifiyar annabi isa a musa ta ji daɗi da farin rai saboda tsakanin ɗa da uwa allah kaɗai yaro yayi ta kuka ka ji ya ishe ka yayi ta abin amma ita ba ruwan ta sai ta ɗauke shi ta riƙe kai ko uban cewa za ka yi don Allah ɗauki yaron nan daga ɗauke shi daga nan a matsanci daga nan gurin bambancin soyayyar wato ɗa akan soyayyar uwa akan ɗa da uba ko ko kwatantawa ma ba a yi uwa ta fi son ɗa yasa aka zo annabi ya faɗa a hadisi wani ya zo cewa zan fi wa ɗa a cikin babana da mamana man a haƙƙun nasi bi husni sahabati yace ummuka wa ya fi cancanta in kyautatawa mahaifiyarka sun man sun ma'ummuka annabi ce mahaifiyarka ya ce saiwa kuma ya ce mahaifiyarka na ce sau uku annabi yana faɗan mahaifiya shi kuma bai tambayar da yake shi ma ba laifi akwai nashi sai ya ƙara ya ce sun man sai wanda Allah a na hudu sai ce sun abaka sannan babanka to ka duba yadda mahaifiya masha Allah yadda ta je ta dawo ta je ta dawo akan me akan ɗanta to gashi nan an ɗauki ɗa an miƙa shi a hannun mahaifiyarsa ta ci gaba da shayar da shi sai Allah ya sake cewa wata baiwar da ya yi masa anan za mu tsaya wannan kisar ta ci gaba amma dai yanzu muna irgo baiwar da Allah ya masa ne baiwa ta biyar wa qatalta nafsan fanajjaynaka min al-ghammi wa fatannaka futuna ka tuna ba ya kai Musa akwai lokacin da ka kashe rai kisan kai kai qatalta nafsan muka kubutar da kai ba a kashe ka ba mutane ba su daukan sa akan ka ba fanajjaynaka min al-ghammi muka kubutar da kai daga bacin rai da bakin ciki wa fatannaka futuna kuma muka jarrabe ka jarrabawa abin da ya faru shine um, wani mutum ne baki butse ɗan ƙabilar kibdawa baki butse ne um, mutane ne guda biyu da mutumin da yake bin annabi musa yana cikin jama'ar annabi musa kuma da wanda yake maƙiyin annabi Musa ne. Shi baƙin ɗin shi ne maƙiyin annabi Musa, shi ne annabi Musa ya kashe shi. Wato shi wannan baƙin ɗin ya ga masoyin annabi Musa ko mai bin addinin annabi Musa ya je ya yo itace a daji. Niki-niki yana tafa da shi. Kawai sai ya tsaye da shi a hanya ya ce, Kai, an kwace itacen. an kwace itacen ya karbe itacen ya ce don me za ka kwace ya an kwace haka kawai don saboda mabiyan annabi Musa ne bayan ya kwace ya masa rashin mutunci kuma ya ce goye itacen nan a gadon bayanka sai ka kai mun shi gida sai shi wannan mutum yake ce haba ka kwace min itace ka zalunce ni kuma ka ce sai na kai maka wannan itace gida ba za ka kai ba suna jayayya wuf sai ga annan Musa ya zo wucewa sai shi mutumin annabi Musan sai ce yawwa ya Musa taimaka min annan Musa ya ji ya ce me ya faru suna annaba ba sa son zalunci kai me ya faru ya aka yi sai ya ce sai ya ce masa kaga na je na yiwo itace na zo zan wuce zan je gida ya kwace min itace na kuma ya ce sai na ɗauki itacen nan na kai masa har gida sai annabi Musa ya ce kai ya za ka kwace masa itace kuma ka ce sai ya kai ma gida kawai sai wannan bakin din sai ga annabi Musa bakar magana yayi masa taurin kai annabi Musa yana ɗaga hannunsa kun san na ga muku da zuna na ce muku kafiru infial sariul infial yanzu yanzu yake abin sai ya fushi ya zakale nabiyullahi alaihi salatu wassalam haka Allah ya halice shi yasa yace a taimaka masa da annabi Haruna shi mai saukin sha'ani yana yi wa annabi Musa wannan magana kawai sai ya daga hannu sai ne ya gasa masa rankwashi rankwashi sai ka ji git yana danna masa rankwashin nan kawai sai fadi ya mutu annabi Musa ya ce ka yace inna hada min amali shaytan ko wannan aikin shaytan ne wannan aikin shaytan ne mana na biye zuciya na biye shaytan ya sa na yi kisan kai can inda Allah ya faɗa ya bada labari can fawajada fiha rajulaini يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له تاكيت يا أبنجي نازل الجكينا كغفر تاون لا يجب كي تاكيت sai Allah ya gafarta masa qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin can Allah ya ce fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين تسيتي يا الله نازل لشكينا يا أبيدك يا شيم فغفر له تسي الله يغفر تمسك Imam Al-Alusi a cikin tafsirinsa yake cewa wa qad halla lahu hadha al-ghamm min wajhaini wannan damuwa guda biyu ne fuska biyu ce ta samu annan Musa na farko dai khawfu iqabillah yana jin tsoron kada Allah masa uquba ya kashe mutum da Allah ya uwana ku lura da wannan wannan fa annabin Allah ne annabin Allah ne amma yana jin tsoro saboda ya kashe mutum kuma ku duba kuskure ne shi ba da niyyar kashe shi ba kawai dan kulli ya masa naran kwashi kit ya kashe shi amma yau a zo ana mitin da kai a kashewa ne a kashewa ne saboda kawai kana gani ya tsaya maka akan wata hanyar ka ta duniya ko kuma kai a baka kuɗi ka je ka kashe wani wai hadda wai wasu mutane wanda wai aikin su sana'ar su su wai haya kilas ne haya kilas hayarin din su ake ai haya a ɗauki hayarsu a ba su kuɗi a ce kawai aikin ku je gida ku kashe wani su kashe mutum da iyalinsa da ƴaƴansa da jikokinsa da tattaba kunnansa a ba su kuɗi su kuma su je su abinci su kwanta su yi bacci ko mutum ya zama sana'arsa shi kashe mutane yake ka duba wannan annabi ne daga cikin annabawan Allah ya shiga wannan damuwa har ta Qur'ani yace fa najjaynaka min al-ghammi da kun ji damuwa ta farko yayi kisan ba da niyyar yayi ba kuma ba a filin jihadi bane kuma da jin tsoron kisasi dan yana tsoron ko shi ma za a yi kisasi a kansa saboda annasu bin nafs amma Allah ya kubutar da shi daga wannan bil maghfira dan cewa qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li fa ghafara la Allah kuma ya gafarta masa abinda ake nufi da algham shine satru shay yasa ake ce da alghamam gamam alghamamu girgije an ce da shi alghamam ne saboda yana rufe hasken rana to sai mutum ya shiga damuwa saboda ransa yana cike da tsoro da bacin rai wafatan naka futuna mun jarrabe ka kalmar alfutun jam'i ne na alfatun kamar azzunun jam'i ne na azzannu abinda ake nufi da alfatun shine al-ikhtibas wal ibtila jarrabawa اختبرناك وابتليناك يا موسى يا كي موسى من دربك على بألوان من الفتن والمعن نوئي نوئي نعينهم واتو فتنتنو ديوة شيني إن كن كوما شكين تفسير ابن كثير الله يمسى راما أكرقشن وانا آية يا كاوانا حديثي من أو wanda ya sa masa suna da hadithul futun hadithu al-futun haka sunan hadisi a tafsir ibnu kathir ya fara bayani a ciki hadisin haihuwar annabi Musa fitinar da ya shiga jefa shi da aka yi cikin kogi tarbiyantar da shi da aka yi a gidan fir'auna yana annabi Musa ana renarsa a gidan fir'auna ya kawo maganar kisan kai da ya da ya kashe wannan bakifre da maganar da ya yi na gudu annabi ya gudu zuwa madayana ya tattara kayansa bai tsaya ko ina ba sai sai madayana da kuma da'awa da ya ta yi a masar da nauyin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ɗora masa ya ce tafi wajen fir'auna ana tsoron fir'auna yana kashe mutane amma Allah ya ce da Musa je ka wajen fir'auna kuma da ya je ya kira shi zuwa ga tauhidi da bauta Allah kai gaskiya annabi Musa ya shiga cikin jarrabawa mai tarin yawa yasa manzo Allah wata rana aka bata masa rai yake shaka rahimallahu Musa Allah jigan annabi Musa faqad uziya akthar min hadha fa sabar haqiqa an cutar da annabi Musa sama da yadda aka cutar da ni amma yayi hakuri ya Allah ka kara mana hakuri ka sa mu cika da imani ka sa aljanna makomar mu insha Allah wani sati za mu tashi akan aya ta gaba yanda abun ya kaya mu je me ya faru fa labistu sinina fi ahli madyana thumma ji'ta ala qadari ya Musa zuwa sa garin Madyana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh